إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا لها إني أريك وقومك في ضلال مبين قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يتي واذكر كتنا إذ قال إبراهيم وقتن دا النبي إبراهيم يتي li'abihi yace ga mahaifinsa malamai da suka ce a'a ba wai mahaifinsa bane wanda ya haife shi dan uwan mahaifinsa ne azara shine azar huwa laqabu azar dinnan wato laqabin sa ne wal jumlatu ita jumla isqala ibrahim ma'dufatu an adabta ta ne ala jumlati bisa jumlar kula da domin donillahi wal ma'ana abinda ake nufi kul ya muhammadu li kufari makka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kace da kafiran makka ana tu'minu la ma ma la yanfa'una la yaruruna yanzu daidai ne mu ce za mu bauta wani abu daban ba Allah ba abinda in mun bauta masa ba karan mu zai da wani abu ba in mun ki bauta masa ba wani abu zai cuce mu da shi ba ya kafa hujja a kansu da abin da ya fuka annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ma qaumihi tare da mutanansa hasu shanna'a inda ya aibata musu bauta gumakan da suke aka ce shi sunan azaru din tarahu azaru din lakabinsa ne sunansa tarahu yuqra bil ha'il mujama wal ha'il muhammala ana cewa tarahu ko tarahu ko ha karamin mai dugo ko mara dugo wakila wasu suka ce inna azara azaru din ne sunansa wa tarahu lakabuhu tarahu ko shine lakabinsa وهو جمع بين القولين وعذر عذر من من العذر وهو العيب لأنه قام به العيب domin shi aibi ya tsaya da shi haisu a badal asinama inda ya bauta gumaka ko ko azuru din al'iwaju karkata wala shakka annahu qama bihi al-amrani al-aib wal iwaju ba ba ko kanto cewa shi lamuran biyu sun tsaya gare shi da aibin da karkata a tattaizu asnaman yanzu daidai ne ka riki gumaka aliha a matsayin iyayen giji kamar da gumaka su za ka ringa bautawa haka ko ya yi daidai ta abudu ha da za ka ringa bauta mata almuradu biha abinda ake nufi da asnamu masu wira ala hayatul insani abinda aka suranta masa siffar mutum wa ubida aka bauta masa min dunillah a maimakon a bautawa Allah kana min hashimin au hajarin au zahabin au kirratin au gari zalik daidai an yi ta da itace ne ko da dutse ko da zinare ko da azurfa ko da wani abu daban wasu nama mafulun awwal li tattahiza a asnamu din mafuli ne na farko na tattahiza a wa alihata ma'alihata tun ko mafulun sani shine mafulun na na biyu yanzu ta rike ta a matsayin abin da zaka bautawa istifhami ne na taubihi inni ya are ka waka baka fi dalalun bi ni ina ganin ka da kai da mutanen ka bitta da da ku riki gumakan nan a matsayin abun bauta ina ganin ku a cikin bata an lahaki daga gaskiya mubinin wanda yake a fili
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين domin ku tara hadin ayati abinda wannan ayat za ta hukunta da kuma ayat suratu maryama iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yuslu la yughni anka shay'a cewa azaru dinnan mahaifin annabi ibrahim ne wanda ya zama kenan ba musulmi ba wannan zai iya kawo rikici bisa abinda masana hakika suka ambata anna nasaba rasulullah cewa dangantaka manzo sallallahu alaihi wa sallama mahfuzun abin kiyayewa ne mahfuzun labarin annako a nisar manzo sallallahu alaihi wasallama abin kiyayewa ce daga shirka ɗaya daga mahaifinsa bai taɓa sujjada ba tun daga mahaifinsa da ya fito daga gare shi shine shugaba abdullahi har zuwa annabi adam ba wani da ya taɓa yin sujjada ga gunki da ɗai da wannan mai tafsirin ya tafi wato mahalli inda Allah ya ce wata kallu baka fi sajidina busiri ya ce a harziyarsa wa badalil wujudi minka karimu min karimin aba'uhu kurama'u wa badalil wujudi minka karimu mai girma minka wanda shi ne kai wannan min ɗin tabiniya ce bada ya bayyana lilujudi ga halitta min kiramin daga iyaye min karimi daga wani mai girma ko min kiramin daga iyaye masu girma a ba uku kurama da baki ɗayan iyayensa masu girma ne wa ujiba amma an ba da ansa daga wannan cewa kare su ɗin da ake daga shirkar fi zaharihim matuƙar hasken manzo yana jikinsu yana bayansu idan ya turu daga bayansu abu ne mai yiwuwa a ce sun bar addini bayan nan haka malaman tafsiri suka faɗa a nan anna azar abu wannan fan an ce za a yadda da cewa azar shi ya haife shi amma wasu malaman sun ba da amsa a nan kuma da hana cewa a ce azar ɗin mahaifinsa ne bari ya kasance an mahu amminsa shi ya kasance ba musulmi ba tarahu din shine mahaifin annabi ibrahim wanda shi ya mutu tun kan ma a bayyana a tun kan a bada manzanci ko annabta ga annabi ibrahim bai taba sujada ba ga gunki sujadarsa ga gunki bata tabbata ba dai an kira shi mahaifi bisa al'adar larabawa daga ambatan ɗangon uba a kiransa uba ya zo a cikin attaura cewa sunan mahaifin annabi ibrahim shine taraku ba azaru ba inni waka zalika
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين كما أريناه إرلال قومه كما يندمك مكنونا والنبي إبراهيم شوى إرلال أبيه وقومه شوى ما أبنسى لمتانا صدق أكم أتى سكيت وكذلك حكنا ما نري إبراهيم muke nuna wa annabi ibrahim malakutar samawati sarautar sammai wal arda da kasai liyastadilla bihi dan ya kafa hujja da wannan alawa hadaniyatina bisa kadaitar Allah tabaraka wa ta'ala ake nuna masa bisa bin ta'limihi tauhida dan saboda an sanar da shi kadaita Allah wa kaunihi da zammu wasu majmulan alaihi an halice shi bisa kadaita Allah lima warada saboda abin da yazo a hadisi cewa annabi Ibrahim yayin da ya sauko daga cikin mahaifiyarsa ya miƙe bisa ƙafafunsa ya ce la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu huwa yumiitu alhamdulillah allazi hadana li hadha shi yasa ake lissafa annabi ibrahim cikin waɗanda suke magana waɗanda suka yi magana tun suna kan shimfiɗar haihuwarsu yadda jalalu da suyuɗi ya kawo su mutum goma ko sha ɗaya ko ta kallama filmahadin nabiyu muhammadu wa yahaya wa isa wal khalilu wal khalilu wa maryamu ومبرد ريد ثم شاهد يوسف وابن لدى الأهدود يرويه مسلم وما شرف في آل فرعون ابنها وفي زمن الهادي مبارك يتم تكلم في المهدي النبي محمد ويحيى وعيسى والهليل ومريم ومبرد ريد ثم شاهد يوسف وابن لدى الأهدود يرويه مسلم وماشدة في أهل فرعون ابنها وفي زمن الهادي الم... وابن عليه مر بالأمة الذي يقال لها تزني ولا تتكلم سوى ماشدة في أهل فرعون ابنها وفي زمن الهادي المبارك يهتم تو annabi ibrahim yana cikin waɗanda suka yi magana tun suna kan shimfiɗar haihuwa ake nuna ana nuna masa sarautar sammai malakuta ɗin ma'anarsa mulku a share bi zalika ya yi nuni da yake ma'anar malakutu mulka ila annal murada bil malakuti al mulku cewa abinda ake nufi da kalmar malakutu mulku jar a cikinsa ta zo ne da mubalaga kamar ragabutu ko rahabutu ko rahamutu daga ragabatu a ce ragabutu ko rahabatu a ce rahabutu ko daga rahamatu a ce rahamutu bisa wannan wal mulku wahidun da malakutu da mulku duk ɗaya ne farkon amma sufaye sun ce akwai bambanci tsakanin mulku da malakutu suka ce abinda ake kira mulku shine duk abinda yake ya bayyana gare mu abinda za mu iya gani ko za mu iya ji malakutu kuwa abinda yake ya ɓoye daga gare mu kamar sammai da abinda yake cikin samman idza alimta zalika in ka san wannan abu da wannan a aka faɗa a nan abin da ya fi kamata a wanzar da maganar bisa zahirin a ce malakutu ɗin malakutu ake nufi ba mulku ba saboda abin da ya zo cewa annabi ibrahim an tsaye da shi bisa wani dutse aka yayi masa daga sammai har zuwa ga al'arshi da kursi da baki ɗin abin da yake samman daga abubuwan mamaki har aka nuna masa mazauninsa a aljanna wannan shine fassara fadin ubangiji wa atainahu ajrahu fid duniya tun yana nan duniya mun nuna masa mazauninsa a aljanna mun nuna masa ladansa a aljanna aka yayi masa daga kas har ya dubi kasan kasa na kas ya ga duk abin da yake cikinta na daga abubuwan mamaki wannan ya fa'idantar da cewa ru'uyatu din basariya ce la ba ilmiya ba wato ya zama kenan an ce basariya ce za ta nasabci makuli daya da yake an mai da ita kuma ara daga ra'a basariya to sai zamo ara din wanda aka kawo murari inta a nan za ta nasabci mafule biyu su ne da ibrahima da kuma malakuta samawati malakuta shine mafuli na biyu لعلم عرفان وزني تهما تعدية لواحد ملتزمة وإن تعدى لواحد بلا حمز فالاثنين به توسلا وليستدل به دين كما وجد شيء على وحدانيتنا بس cewa Allah makaɗaici ne ai yu'allima qaumahum dan ya sanar da mutanansa kaifiyatul istidlal yanda ake kafa hujja ala zalika bisa haka la tauhidi nafsi ba wai dan shi akan sai kada ta Allah ba bayan da tauhidahu domin shi kada ta wasa ga Allah bil mushahadati la bi dalil da gani ne a zahiri ilmul yaqini ne gare shi ko ainul yaqini ma ne ke gare shi ba wai ta kafa hujja ba ba ilmul yaqini ba aba wato ba ba kafa hujja bane nasa matsayi wali ya kuna min almumkin dan ya zama daga masu sakankan cewa biha da ita wa kazalika kaza wa jumlatu wa kazalika jumla wa kazalika wa ma ba'da ha da abin da yake bayan ta i'tiraru jumla ce mu'tarira a shi yasa ba ta da mahalli kenan az-irabi ta yi tirari tsakanin fadin sa wa iz qala ibrahim da kuma falan ma janna alaihi al-layl wa udifa ala qala an ya dafi bisa kalan wato kala in ni araka isal ibrahim li abihi falamma janna alaihi al-layl فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب لافلين فلما جن عليه الليل يا عند دري يرفي النبي إبراهيم دوه ra'a kaukab annabi ibrahim ya ga tauraro ila huwa zuhura aka ce ya tauraro zuhura ne wanda ya gani qala liqaumihi yace da mutanansa wa kanu najamina sun kasance masu bautar taurari su bautar su taurari suke bautawa yace hadha rabbi ashe wannan shine za ku ce ubangiji na fi zamikun a yanda kuke faɗa falan ma a fala da tauraron nan ya faɗi ya ɓuya ya zamo babu shi fala sai annabi ibrahim ya ce la wibla fil ba na son masu ɓuya an atta ya zama arbaba a ce rike su a matsayin iyayen gidi lianna rabba domin wanda yake ubangiji la juzu alai tagayyur baba ne mai yiwuwa a gare shi a ce jirkita ta afko a gare shi wal intiqal ko turuwa liannahuma min sha'il hawadis domin jirkita da turuwa daga wannan waje zuwa wannan waje lamari ne na abin da yake fararre ba wanda yake ba fararre ba falam yanji fihim zalika wannan hujja da annabi ibrahim ya kawo bata biya bukata ba a game da su ba su bar bautawa taurarin da suke kai ba wa hasilu zalika hasilin wannan annan numruz zanna kan'an cewa numruz dan kan'an kane da nasa ila ibadati ya kasance yana kiran mutane zuwa su bauta masa yana da bokaye yana da masu duba sun ce da shi fi baladika hazihi sanata gulamun yugayyiru dina ahlil ard za a haifi wani yaro a garinka a wannan shekarar yaron da sai ya jirkita addinin mutanen duniya halakarka da gushewar mulkinka zai zamo a hannunsa wannan ne yasa namruzu ya umarni da cewa a yanka duk wani yaro da za a haifa a wannan shekarar ya umarni da cewa a ware mata daga maza don kan wata mace mata ciki balle har ta haifi ɗan da a hannunsa ne gushewar sarautarsa za ta afko ya sanya mutum akan duk maza goma da zai kare su da zai kiyaye su ya hana su saduwa da matansu idan mace tana cikin al'ada tana cikin jinin haira sai su kyale ta mijinta ya iya zuwa inda take taje inda yake tunda a sannan ana ganin ai ba za ta ciki ba domin ko su sun kasance ma daman ba sa saduwa da matansu in matan suna cikin jinin haira amma da ta tsarkaka daga jinin hairar sai su tsare tsakaninsu ba ta da damar ta ga mijinta mijinta bai da damar ya ganta namruzu ya fita tare da maza a jeji ya ware mazan daga mata don tsoron wannan ɗa da aka ce za a haifa ya zauna a wannan halin yadda Allah ya kaddara zai zauna sannan wata bukata ta bayyana gare shi a gari akwai wani abu da yake so a ɗauko masa a gari ba wanda ya amincewa a cikin mutanensa ya aika akan wannan bukatar in ba azar ba ya aika aka kira a azar ya halarto da shi wajensa ya ce da shi ina da wata bukata a wajenka muhimmu usika bi ana son in ma wasiya da ita lissafi bika ban ce kai zan aika ba a wannan bukatar sai fa dan na yadda da kai fiye da kowa shi yasa ne ma magiya Allah ta dunuwa min ahalika kakka kusaci iyalinka in ka je ɗauko min bukatar nan tawa kakka kusaci iyalinka sai azam ya ce da shi aini na fi rowa kada bata addini na fiye da a ce in haka su a wajensu bin sarkin addini ne shi yasa ya ce yana rowar bata addininsa ya fi karfin wanda za a ce ma sai an tsaya yi masa wasiya ya masa wasiya da bukatarsa ya shiga garin ya biya bukatar sarkin ya ɗauko wa sarkin abin da yake bukata sannan ya shiga gida wajen iyalinsa sai ya kasa mallaka kansa sai da ya sadu da matarsa ita ko na saduwa da ita nan take ta samu ciki da annabi ibrahim wiladatuwa yayin da haihuwarta ta matso kusa sai ta fita a guje ta gudu daga garin mahaffata an yaddali a alaiha don tsoron kai ya tsinkaye ta sarki ya san da labarinta ta haihu ya kashe ɗanta yayin da ta haifi annabi ibrahim sai ta sanya shi a wajen korama busasshiya sannan ta nannaɗe shi a wani yanki ta bashi wani ƙaunar aka ce ta ba mahaifinsa labari da shi wani ƙaunar aka ce a uban ba ta faɗawa ba ta kasance ta kan kai ta komo wajen da ta ajiye ɗan don ta ga wani hali yake ciki duk sanda ta bashi tana ɗaukan ka ta dawo zai mutu amma duk sanda ta je sai ta gan shi yana nan da rai ma'an yana tsotsar ruwa daga yatsa ɗaya daga yatsunsa ɗaya yatsan kuma sai zama tsotsar nono yake daga ɗaya yatsan kuma mai daga ɗaya yatsan kuma zuma daga ɗaya yatsan kuma dabino annabi ram ya zama yana girma a yi ne kamar girman da yara suke a wata guda a wata hakan girma kamar girman da yara suke a shekara ya zauna wata goma sha biyar suka ce yana annabi ibrahim ya zama samurayi yana cikin wannan kwazazzaban wannan ramin sai ya ce da mahaifiyarsa waye ubangiji na ta ce ni ya ce to ke waye ubangijinki ta ce mahaifinka ta ya ce to waye shi kuma ubangijinsa ta ce ishuru wannan magana ta cika ya tsawo sannan ta koma wajen mijinta ta ce da shi kunna nu haddasu annahu yugayyuru dina ahlil ari ka tuna yaron da aka faɗa mana cewa zai jirkita addinin mutanen duniya sannan ta ba shi ai gashi ko na haifa sannan ta ba shi labari da abin da ɗan nan nata ya faɗa a sai ubansa azab ya je wajensa sai annabi ibrahim ya ce da shi kai baba waye ubangiji na ya ce uwarka ya ce waye ubangijin uwa ya ce ni ne ubangijinta ya ce to kai waye ubangijinka ya ce sarki namruzu to ya ce shi kansa namruzun waye ubangijinsa sai ya mare shi uban ya mare dan mare ya ce ka daina wannan magana ishuru kalan bajin da alayin lailu yayin da dare ya rufe shi ra'a kawkaban ya ga tauraro wato rufe an samu sabani a tsakanin malamai a yaushe ne annabi ibrahim ya yi wannan magana au ba adahuma ya yi wannan magana ne kafin ya balaga kafin a bashi manzanci ko ko bayan ya balaga an bashi manzanci amma zance ingantacce cewa bayan ya balaga ne bayan an bashi manzanci abin da ya fi daga annabi ibrahim daidai ne da mutanensa yana ta nuna musu in an tafi akan magana tasu to ai za haka din zai bayu zuwa banna abinda hankali ba zai yarda da shi ba istidraji ne gare su domin an yi arrifa bai sanar da su jahalan jahilcinsu waɗam da kuskurensu fi ibadati gairi lahi a cikin bautar wani Allah da suke ba wai dan yana nufin tabbatar da zamowa ubangiji ba ga wannan jukkunan na taurari bisa haƙiƙarsa annabi ibrahim abin tsarkakewa ne daga haka domin annabawa a riban kiyayewa ne daga su faɗa abin da yake wauta ko abin da yake rashin sani tun kafin a basu annabta da bayan an basu annabta domin tauhidinsu da shuhudi ne ala ɗibki ba ɗibi na tsanayya ba dacewa da yadda aka kira wukansu tun daga rana a nasu bi rabbikum wasu suka ce wannan tauraron da ya gani zuhura ne hassaha an keɓance ta li an ha arwabul kawakibi dan da a taurari ba mai haske kamar ita tauraruwar zara waye bi sama salisa ana cewa wai asaba ta uku take amma malaman falaki ne yanzu suna ganin duk taurarin nan ai gaba daya ba wanda ya haura ba wanda yake ya haura sama ta farko duk taurarin a saman farko take inda kuma ayar qur'ani take karfafawa wala kan zayyana sama'a dunya bi masariya kaga zama a duniya aka ce وزين سما دنيا بمسابيها وحرزا ذلك تقدير العزيز العليم shi ba dai nan wajen sama a duniya aka ce shi yasa inda da malaman falaki suke cewa wannan tauraron a wannan sama yake wannan tauraron a wannan sama yake kamar ya saba da hujja ko da ma da yadda qur'ani ya kawo to a wannan magana da ya faɗa ba ta yi nasara ba mutanen ba su bar bautar gunkin ba wato falam yarja'a fihi bai nasara ba a cikin su da aini فلما رأى القمر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر بازغا yayin da annabi ibrahim ya ga wata ya fito kali'an ya fito a sararin sarkalilan sai ya dubi mutanen nasa yake da su ha za rabbi yanzu wannan za ku ce shi ne ubangiji na wannan za ku ce shi ne ubangiji na falan ma a fala da watan ya je ya faɗi ya tafi ya faɗi kala sai ya ce lallai ya dine rabbi ai wallahi idan ubangiji na bai dora ni bisa shari'a bai sabbitini alal huda idan ubangiji bai tabbatar da ne bisa shirya ba tunda shi tun farko da mu abin dorawa ne bisa shirya shi yasa dorawa shirya a nan ana nufin tabbatarwa tabbatarwa bisa shirya la kuma ne mai kwanar ruwa ne lalle kan zan zamo a cikin mutanen da suke bata duk wanda yake kai shirya to ya shirya ne ba dan dabararsa ba ko wayansa ko saninsa a'a dan Allah ya dora shi akan shirya ne shi yasa Allah shi ya shirya halitta gaba daya duk wanda yake ya shirya to ya shirya ne da cewa Allah ya shirya shi tarihu liqawmi wannan magana ta annabi Ibrahim yana jinwaye ne da mutanensa bi annam ala da cewa su suna kan bata falam ya ja'a fi zalika shi ba dai wannan hujjar da ya nufin ya kawo ba ta yi nasara ba a cikin su ba su gano batan nasu ba
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فلما راى الشمس يعني ubangiji ya ga rana babu shakkan ta fito fito falamma ra'a shamsa yanda annabi ibrahim yanda annabi ibrahim ya ga rana babu shakkan ta fito kala yace hada rabbi yanzu wannan shi za ku ce shine ubangiji na yanzu ranar nan za ku ce ita ce ubangiji na zakkarahu ya kawo shi da lada ishara ga namiji bai ce hazihi ba litaskiri habari saboda labarin ya zo muzakkari shine rabbi ba rabbati aka ce ba haza akbar gaskiya ne ranar ai ta fi girma daga taurari ta fi girma daga wata duk a wata a watanni ba kamar rana duk a taurari ba kamar rana falan ma afalat amma ana nan ita din ma duk da girman nata sai gashi ta je ta fadi ana nan ana nan lokacin haduwar ta ta yi sai ta je ta fadi sai ta fadi da wa qawiyat alaihim alhujjat hujja ta karfafa akan su wa lam yarji'u amma duk da cewa an kawo musu hujja mai karfi hujja tabbatacciya akan cewa bauta wa taurari ba daidai bane ba wata hujja akan cewa a bauta wa taurari amma duk da haka ba su yadda sun bar bautar taurarin ba sun dage a kan fatan saboda duk wanda Allah ya ɓata a duk wata hujja da za a kawo masa bayan da za a yi daman ya imani in ka ga mutum ya nace a kan ɓata to ka gyare shi haka Allah ya nufa ya ɓata shi shi yasa duk wata hujja da za ka kawo bayan da za a yi gane ya azul al-ashiqina da ake akan awalla hallahu kaifa tushira wannan Allah ya bada shi kin za ka tsaya wani shi da shi wane kai wane kai shi yasa ala annabi ibrahim sai ya ce da su ya ƙo ya ku mutane ya ku mutane na ni bari un min ma tuku ni kam ba ruwa na da abin da kuke tare da Allah da shi min al asnami ne daga goma kawar alami muhdasati da dukkan abin da suka fara ro al mudat mudadati ila mudas wanda duk inda aka samu abin da yake farare to aiko yana bukata zuwa wanda za a ce shi yayi shi abu bayan da za a yi a ce ya yi kansa duk abin da ka ga yinsa aka yi to lallai akwai wanda ya yi shi abu baya yin kansa abu kuma baya faruwa daga babu baya faruwa wato ba tare da cewa an yi shi ba in dai wanda ya yi sa aka ka kalu da suka ce da shi mata abu to kai da kake bautawa kai me kake bautawa wato ita rana ta fi girma wasu ata da wasu ata jirgin shamsi yalwar jikin rana mai atun wa shiru na sana kamar tafiyar shekara 120 kama ƙarar gazali yadda gazali yake ya faɗa wa riwayatin an ruwaito cewa ana haƙar bul'ari mai atar wasu tina mara cewa ita rana ta kai ɗinkin ƙasa sau 160 in ana so a samu kamar girman rana sai an haɗa kamar ƙasa gida 160 walƙamaru wata kuma ƙarfin rami aka mashi da marasashi ko kamar rana kamar duniya ne kamar ƙasa ne da ɗinki ishirin ɗari da ishirin amma shi dangane da rana malaman falaki na zamani suna ganin ai hatta fa haka girmanta ya faka amma shi wata ai girmansa ko kaɗan bai kai kamar na rana ba yadda malaman falaki suke ɗauka cewa ai shi tabi'i ne ma ga rana kamar rana yake rakawa ita ce take jansa ko take tafiyarsa take haɗe da tafiyarta tafiyarsa take haɗe da tafiyar rana ta da tafiyar ita duniya wannan ita haɗe take tafiyarsa haɗe take da tafiyar ita wannan duniya shi yasa kamar shi ɗan rikiya ne da duniya girman su ko kaɗan bai kai kamar girman duniya to inni wa inni wa إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين Ibrahim ya ce, Ni kam na fuskantar da fuskata, na nufa ka sabbin ibadati, na nufa da bautar da nake yi a lillazi faɗar samawa, na nufi Ubangijin da shine ya halici sammai wal'aru shine ya halici ƙasar. Ai laha, ai Allah ko ai lahi, na nufa ga Allah, Allah nake nufa da duk wata bauta ta Hanifa, halin kasancewa tsarin da nake kai tsari ne wanda yake ya bar duk wasu tsare-tsare zuwa addini madaidaici ma ila ila dinin kai wanda yake mai karkata karkata zuwa addini wanda yake madaidaici addini madaidaici shine a ce a nufi Allah da komai a nufi Allah da kowace ibada wa ma ana min mushriki ne kan ba ni cikin masu tarar da wani da Allah ni ba ni cikin wanda suke masu tarar da wani da Allah
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاجه قومه mutanen annabi ibrahim suka yi jayayya da shi a game da wannan addini da yake shi shi zai yi ja da rufi ne sun yi jayayya da shi a game da addinin nan wa hatta ruhu bil aslam sun ba shi tsoro da kuma an tusi ba hu su cewa gumakan nan fa za su same shi da abin da ba a so in taraka in yi ce ba zai bauta masa ba ruya an wato annan hukar na tuka ibrahim cewa da da ibrahim ya zama sallaye ya girma azab ya haɗu yana yin gumaka yana bai wa annabi ibrahim gumakan da ya ce siya annabi ibrahim ya tafi da gumakan ya ringa shaida na wanda zai sai abinda zai cuce shi ba zai amfane shi ba ba wanda zai siya idan ce taskaro gare shi ya samun kasuwa sai ya tafi ita wani rafi ru'usa ya ɗigi kawunanta a cikin rafin wato tura kawunanta a cikin rafin ya ce ki sha daga wannan ruwan mana yana yin wannan ne dai ƙirƙiri ga mutanensa ai yayin da wannan izinin da yake yi ya yaɗu a cikin su shi ne suka fara jayayya da shi wannan shi ne inda Allah ya ce wa hajjahu qawm da qal annabi Ibrahim ya ce da su adwajuni billahi yanzu ni za ku ce za ku jayayya da shi a game da lamarin Allah بتشديد النون وتأكيدها وتقراءة واجدوني بشد النون وتقراءة واجدوني بحث إذا النون وجن النون يعني نون الرفعة لنون الوقاية shi yasa asalin fi'ilin atuhajuna ni atuhajuna ni wani to sai aka shafe ɗaya daga nunin a ƙira'a ta hakiki amma a kira a shaddar nunin to an yi irgamin ɗaya ne a cikin ɗaya a kira a tafifin ne aka shafe ɗaya daga cikin nunin to amma kuma sai aka samu sabani wacce ce aka shafe a cikin nunin guda biyu wajen nunin rafi inda nuhati malaman nahu suka ce nunin raf'a aka shafe aka bar nunin wuƙa saboda nunin raf'a ai ta zo ne don ayyana li'irabi lirabin ko anan ya ayyana ko da ma an shafe ta ko da an shafe ta maganar lirabin ba za ta rikitar ba ashe nunu kaya ita ce za a tabbatar ita ce har yau mahallin yake bukatar ta wannan shine zancen malaman nahu wa nunu wiqati inda alqur'ani malaman qira'a kuwa malaman qur'ani suka ce a a nunun lirabi nunun rab'i tana nan wanda aka shafe illa ya aka kasara aka yi mata amma wadda aka shafe nunin wukaya saboda ayyukan nunin wukaya tana zuwa ne don ta kare fi'ili daga kama da suna a nan ko ko da ba a sa ta ba ma fi'ilin ba zai kama da sunan ba a ce ita ta fi cancanta kenan a ce an shafe ta ita ya kamata a ce an shafe a zancin da ita ce ba bukatar ta shi yasa nan yana cikin wuraren da yake an samu bambancin fahimta tsakanin yadda malaman nawa suka tafi da kuma yadda malaman kira'a suka tafi a kai malamai da yawa ɗaya suke cewa ai wuri da yawa a koma kan magana malaman kira'a hatta ne saboda su ne ma'abuta ƙur'ani shi ko na hau sai dai a gyara shi da ƙur'ani amma ba a ce za a ɗauko shi don ya gyara ƙur'anin ba in shi ma za mu ɗan jin ke faɗa بل تسلهن النهر بالتنزيل لكي تعد من ذوي العقول حاشا وكلا ومعاذ الله أن يصلح النهر كتاب الله لبس القراءة المطهرة بالله لو كنت إماما بصرا أو الرؤاة سيد القراء في كوفتهم شيخ الكسائي الآرفي أتجادلونني yanzu fa ce za ku yi jayayya da nufi wa hadani ya ce la a game da kaɗaikar Allah wa kar hadani alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ni ila ya zuwa gare ka ni ga Allah ya nuna min a fili cewa shi makaɗaice ne to ko ba zo kuna jayayya da ni a kai abin da ni aka nuna min na gani a fili ko da canji faɗi ku shi ne za ku ce za ku jayayya da ni har in tsaya sauraron ku ai bai dace ma in ce zan saurare ku ba ana tunda ni ina da dangin ku ku abin da kuke canji faɗi ne wala a haka wasu ko da ni wannan kuma kan da kuke cewa wai in ban bauta mata ba zan ga abin da za ta yi min ni ba tsoronta da ke ba duk abin da za ta yi ma ta yi ma min al-aqdari abinda kuke tare da Allah da shi ne daga gumaka an tsira ne su ba na jin tsoron a ce za su same ni da wani abu guna li adami qudratiha ala shay domin a hakika ba ta da iko akan komai ita dinnan da kuke bautawa bijiyya ce yasa da za a je duki a waje wuta ta kama ba inda gunki zai tafi sai dai wuta ta kone hashi ko a je shi ruwa ya zo sai dai ruwan ya tafi da gunki ba inda zai iya tafiya shi yasa yaushe za a ce ma har za a yi shayin abin da bai tsinana wa kansa wani abu ba shi kansa bai amfani kansa ba bai kare kansa ba a ce kuma zai iya saukar da cuta da wani illa an yi sha a rabi sha sai dai in allah ya so wani abu ya same ni to ba makawa sai ya same ni amma ba gunki ba ba gunki ne zai doshe ni da wani abu a ce abin ya same ni ba a'a in Allah ya nufi abu zai same ni ko wannan ba makawa zai same ni minan makaru daga abin da ba a so yusibu Allah ya nufi cewa wannan abin ya same ni kada ku sannan ne ba makawa abin zai same ni wasu a rabbi kulla shayin ilma ubangiji na sanin sa ya nufi komai ai wasu a ilmu kulla shayin shi ilmin din a nan da aka kawo shi a nan tarihi ne muhawwali anil fa'il dalili ne wanda da asali fa'ili ne aka bada shi tamyiz shi ne rasul ya bayyana yadda abin yake da cewa wasu a ilmuhu kulla shay sanin Allah ya rubuta kowane abu ba abin da yake ya fita daga sanin Allah subhanahu wa ta'ala sanin ya yi umu da na innahu bi kulli shay'in muhim afala tatazakkaru yanzu bai dace a ce kun tuna wannan ba kun gargadu da wannan bayanin da ake muku ku tumino da in ya so ku imani
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أخاف ما أشركتم me zai sa ma in ji shayin abin da kuke tarawa da Allah a cewa yana tsoron gumaka dauke tare da su da Allah wani la ta ruwa alhali ita ba ta cutarwa wa la ta kawo ba ta amfanarwa wa la ta hafin alhali ku ne abin tsoratarwa ku ne ya kamata a ce kun ji tsoron Allah amma sai gashi ba kwa jin tsoro an a ko dinnan ba kwa jin tsoro min Allah daga cewa kada Allah ya sauka muku da azaba ba kwa tsoron Allah ya sauka muku da azaba annakum ashraftum bila saboda cewa ku kuna tararwa da Allah bil ibadati a wajen bauta a maimakon ya zama Allah shi kaɗai za ku bauta wa a'a sai ya zama kuna tare da wani da shi malami da zirhi alaikum sultan abinda Allah bai saukan muku da hujja ba akan cewa a bauta masa hujjata Allah bai saukan muku da hujja ba burhanan da dalili wa wal qadir ala kulli shay alhali ubangiji shine mai iko akan komai ubangiji subhanahu wata'ala shine mai iko akan komai to wanda ya saba wa mai iko kan komai ai shi ya kamata a ce ya shiga cikin tsorata daga kada wannan da ya saba wanda yake mai ikon akan komai ya saukan masa da abin da ba zai so ba bayan fari kan ya haku lan mene ne ku wa ya fi cancanta a ce ya zauna lafiya ya saki jiki ni ya na mai da lamari na ga Allah Allah da yake shine mamallakin komai ni ne ya kamata a ce na saki jiki na ko ko ko da kuka mai da lamarin ku ga gunki gunkin da baya iya komi baya iya wani katabis ko da shi kansa ya kare kansa baya iyawa ko ne za a ce ku saki jiki a nan amantu mu ne ko ku in kun ta alamu in dai kun san man al bihi waye ya cancanta a ce ya saki jiki ai wa hona wanda ko shine mu fattabe ku ku bi shi قال تعالى وإن سبحانك وتعالى يتي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا وإن نسك إيماني ولم يلبسوا إيمانا بس سوءا يحدثوا إيمانا بس سوءا إيمانا سباء بظلم بذلك أي شركة شركة كما فسر بذلك عند أن فسر وأن وزن دهكا سوى ظلم أنا في شركة في حديث سيئي حديث ذلك بخاري ده مسلم سوى ويتوش أي فيهما يرجع في البخاري ده مسلم عن ابن مسعود لك عن ابن مسعود الله قال الداعي ليش قال عن ابن مسعود يتي لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني آية da take cewa alladheena amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ta sauka وكذلك على المسلمين wannan sai ya zama yayi tsanani ga musulmi قالوا أينا ذنب suka rinka cewa to a cikin mu waye bai zalunci kansa ba ga ko aya tana cewa wa lam yalbisu imanahum bi zulmin قال رسول الله sai da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ليس ذلك a'a ba ana nufin zarar saban Allah ba zarar saban Allah ake nufi da zalunci ba a nan akwai wasu wuraren da aka yi amfani da zalunci ana nufin saban Allah amma a nan abin da ake nufi da zalunci shine shirka tare da wani da Allah لم تسمعوا قول الرحمن بإذنه shi yasa ko ina a fassara wajen da yanda ya zo a fassara shi abin da yake kawo rikici su yawa a ɗau fassara ta wani waje a kai ta ga wani waje wannan yake kawo rikici eh, saboda an ɗauko abu daga inda yake an mai da shi wani waje can daban inda ba haka ake nufi ba wanda aka ce za a tafi a haka sai bayan zuwa a ringa rushe sashen ƙur'anin ma da sashi tunda wani wajen matsalar za a tabbatar da kalma da wata ma'ana amma wani wajen kuma a kore ta dangane da duban wata ma'ana yayin sai a kore ta dangane da duban wata ma'ana misali a ce kada ku riƙe auliya ba Allah a wani wajen me yake nufi da auliya ba Allah a wani wajen ko sai a ce "Ah, sai dai in za ku yi alheri ga auliya wa kaga ne an nuna ta illa an tab'alu ila awliyaikum ma'rufa da a can kuma an ce fala walaysa lahu min dunihi awliya Eh, la tatazu min dunihi waliyan wa la nasira Eh, to ah, wa- ah, to sai ah, sai a ce in auliya kun a ko ina ma'anar daya to ai abin ya rayu zuwa an zo sauri wajen da wani wajen Ah, auliya abin da ake nufi a nan daban auliya abin da ake nufi a nan daban shi yasa a ɗauki fassarar nan a ce za a fassara a can da shi ke kawo a rikice ko a rikitar da bayan Allah ko ina a ɗauki fassarar wajen a fassara ya kana to
لم تسمعوا قول الرحمن yanzu ba ku je faɗin lukumanu ba da ya ce da ɗansa ya bane ya lafi cikin layin shirka da zulmun azim ɗanar kakka ya kakka tare da wani da Allah domin shirka zalunci ne babba هذا ما ذهب إليه wannan yadda hadisin nan ingantacce wanda buhari da muslim suka ruwaito ya zo da fassarar shirka zulm shine abinda ahlus sunnah suka tafi a kai وذهب المعتزلة mu'tazilawa sun tafi إلى أن المراد بالظلم cewa abinda ake nufi da zulmu الآية a wannan ayar alma'asiyatu tsarar saban Allah والشرك ba sai ma ta kai ga tarar da wani da Allah ba shi yasa su a wajen su suka ce duk wanda ya mutu yana saba wa Allah ta bera ko da guda ɗaya ce bai kuma ba to ba makawa wuta za shi kuma in ya je wutar ba za ba za a taɓa fudda shi ba har abada amma ahlu sunnati suka ce ba lalle ya je wutar ba tayu ya zamo bai je wutar ba tunda tayu Allah ya gafarta masa idza izul kufranu gairi kufri fala nukaffiru mu'minan bil mizri suka ce in ma kuma ya je wutar ba da za a iya dawoma a wutar sai ya fita domin ko wuta ba ta mummune ba ce an yi ta ne ga kafirai rai dat lil kafirina aljanna ce aka tare da ga mummune shi ko ai mummune ne duk da cewa da yana saban Allah amma ai ba za a kore sunan imani daga gare shi ba inda yake ya tabbata a hadisai da yawa cewa ba a kore sunan imani daga gare shi to ila ya ka tayo ya zama laifin nasa ya kai matsayin a ce to sanda zai yi ana ɗauke imanin nasa a jingine waje ɗaya amma daga baya a dawo masa da imanin amma dai imanin nasa ma'ana yana da shi kenan yana da shi kenan dan an hana mutum masalan amfani da wani abu nasa amma an ce nasa ne ne kayo da ba wai ba nasa ba ne nasa din ne waye mamallakin abin shi wani dalili ne ya sa aka ce za a jingine za a ce zalimi ne ne wa mutum wa ya shirka abu da ake da shirka ba wa mutum wa za a ƙara بناء صرفة وانا الجني هو ذهب المعتزلة إلى أن المراد يكون في الآية الناصف المشهور بناء الجني على نحو الآية الشيئان بالآهل isa cewa in aka ce za a cuɗanya ɗaya daga abubuwa da ɗaya da wani za a cuɗanya wannan da wani zai hukunta a ce sun haɗu لا يتصور كل الإيمان بالشرك bayan da za a yi ko a ce an sami cuɗanya imani da shirka أنهما ضدان domin su kishiyoyi ne biyu لا يجتمعان bayan da za a yi sa wanda ɗaya ke mummuni to ba mushriki ba ne wanda yake mushriki ba mummuni ba ne وأجاب أهل السنة amma ahlus sunnati suka ba da amsa أن الإيمان da cewa shi imani قد يجاوز الشرك ta yi ya haɗu da shirka a ce mutum yana da imani amma kuma ta wani ɓangaren yana da shirka inda aya ta qur'ani ma take faɗa ke
الإيمان ya zama ana nufin da imani a sannan zarar gaskatawa yadda da cewa akwai allah da cewa allah shi ne mahalicci daidai an yi da harshe ne ko da wani harshe وكذلك أريد haka nan ma in ana nufin gaskatawa zuciya da shi وأجعلني مصدقا لما كنت don ta yi wanda yake mushriki ya gaskata أريد da السلام samuwar mahalicci إن وهدانا amma bai yadda cewa al- mahal- mahalicin nan makaɗaici ne ba ما قال تعالى kamar yadda ubangiji tabaraka yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa وما يؤمن wa ma min rasulun lillahi illa wa mushrikun da yawa da su suna imani da Allah amma imanin nasu ba ya zuwa tsakaninsu suna yi ne da ishiraki to suna haɗa imanin da ishiraki Wa malamai na jiƙa ba su ce to ai ko shi kansa mummunin wanda yake ya yi imani to akan samu wani nau'i na shirka tare da shi Eh, wanda wannan ne yake hana shi a ce ya sallama dukkanin lamarinsa ga Allah irin yadda ake bukata لو يسيح اليقين لو يسيح اليقين ما رجب الراجب إلا إلى إله السماء وعزيز بلوغها تلك جدا تلك أسوى مراتب الأنبياء يعني ابن رومي كفدا أحزية سكو da a ce ana samun yadda da Allah irin yadda ake nema to da mutum ba zai ma tsaya sauraron wani ba kowa ne zai zama gaba ɗaya fuskantar sa Allah tabaraka wa ta'ala tunda ya san komai na Allah ne na wajen Allah tabaraka wa ta'ala to amma ina tauhidin ne ba kaiwa yadda ake bukata shi yasa sai mutum ya ringa hange hange ya ringa hangen wani yana hangen wani yana hangen wani Eh, kaiwa ga wannan matsayin abu ne mai wuya galibi annabawa ne suke kaiwa ga wannan matsayin sai wanda Allah ya nufa kuma kaɗan bayan annabawa to ulaika masu wannan sufar aminci ya tabbata gare su min al'azab daga azab wa hum mutadun su ne waɗanda za a ce lalle kan sun shirya masu wannan sufar su ne wanda za a ce haƙiƙa lalle sun shirya Wa- wata- وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم wannan mubtada mubtada ne wajen minhu hujjatuna wannan hujja tamu allati tajjabiha ibrahim wadda annabi ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ya kafa hujja da ita ala wahdaniyatil la ta tabbatar da cewa lalle kam Allah makadaici ne a wadda ita ce ukurul kawakib wa ma ba'da zama wa taurari suna haduwa a nemi hasken su a rasa Allah ko abin da yake tare da shi abin da yake na Allah in aka nema aka rasa ya zama ba Allah ba su ko taurarin za a nema sai su lokacin a nema a rasa za a nemi su ina suke babu sun haɗe a shi ke nan ba da za a ce iyayen gidi wal khabaru labarin shi ne a ce na ha ibrahim mun ba da ita ga mun ba da hujjar nan ga annabi ibrahim arshadna laha arshadna hu laha mun shiryar da shi gare ta hujjatan alaƙomi don ya zama hujja a kan mutanensa a don ya zama hujja a kan mutanensa na kawai da shi muka so ya tafi a kan cewa sun kaɗin mutane hujjatu na kuma badali daga gare shi amma wa'yansu suka ce tilka ɗin mubtada ne hujjatuna shine labarin mubtada jumla atainaha sai ya zama labari ne na biyu labari ne na biyu ko kuma ya zama hali ce cewa halin kasancewa ta mun ba da ita ga annabi ibrahim amma da ya ce labarin ne na biyu ya fi kyau a idan ya zama hujja ga mutanensa na kawo gara za ta da sha muna ɗaukaka darajar wanda muka so wata ƙira'a daraja ci ya zama bil ƙira'a ta ke wata ƙira'a ko na kawo daraja tin man na sha muna ɗaukaka wanda muka so darajoji shine wata tarwini da tarwini duk ƙira'o'in guda biyu ne sabbi ne bil ilimi muna ɗaukaka wanda muka so a wajen ilimi wani hikimati ko hikima inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka hakika ubangijin ka hakimu wani ne fi sulhi a cikin duk abin da yake tsarawa da abin da yake halitta tsari na Allah ba tsarin da ya kai gwaninta kamar nasa haka ne halittarsa ta kunshi hikimomi shari'arsa ma ta kunshi hikimomi wanda duk wani abu da Allah ya shar'anta to akwai hikima a ciki illa iyaka ta yi mu ya zama mun kai ga gano hikimar ta yi kuma ya zama ba mu kai da ganowa ba inda mai maraji sau da yake faɗa wa rufa ma yi urizu na tsilaru lakin na hu laisa bihim tinaru da yawa mu bayi mu mutane saboda ilimin mu gajere a hakika ma ai a ce ba mu da ilimin wallahu ya alamu wa an la ta'lamu kuma an gudu min ilmi illa qalila to so da yawa ce zamo ba mu kai ga ganowar ba amma duk abin da Allah ya duk abin da Allah ya tsara to akwai hikima aliyan masani eh, wa bi halqihi yana sana da halittarsa ya san abin da ya dace ga kowa shi yasa yana shar'anta abin da ya dace ga kowa to da su suka ce wato da aka ce na kawo gara za ta manna sha'u ana da aka ce to ilmi wani hikimati hikimar aka ce annabta ko wasu wasu ce matukan abin da ake nufi da shi al'ilmin nafi ilimi wanda yake mai amfani in an ce ilimin mai amfani ake nufi da hikimatu ya zama al'adu ɗin hasu ala amin an adabta hasi ne bisa amin yayin ilimi mai amfani aka adabta bisa ilimi gaba daya wanda yake ya hada da mai amfanin da kuma wanda yake ma ba mai amfanin ba in na an bi sharafin naf'in ilimi dan tsananin lura da a ɗaukakar amfanin ilimi cewa ilimi dai abu ne mai matuƙar amfani wanda ya kamata a ce bayi gaba ɗaya sun dukufa gare shi inda Allah ya faɗa ya kawo da zina amanu minkum wa zina ulul ilma darajatin ya faɗa kuma hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wani har da fari da bayyana fififarsa shi ya sa aka kawo shi gaba daya sannan kuma sai aka keɓe mai amfani tunda ilimi wanda aka yi aiki da shi shi ne zai amfani shi ne zai amfani bawa a lahira ilimin da ba a amfani da shi ba me ya amfani sa ba zara sallallahu alaihi wasallam da cikin addu'arsa Allah mai ni a'udhu bika min ilmin la yanfa ubangiji ina nema ina roƙonka ka kiyaye ni daga dukkan wani ilimi wanda yake ba mai amfani ba yasa da shi annabi ibrahim wani subhanahu wata'ala ya fifita shi wato aka ba shi wannan matsayin cewa shi ne kan gaba wajen shiryarwa zuwa ga allah tabaraka wata'ala bayan annabi shi yasa kuma a wani wajen ake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam su ma na ilaika ina tabi millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeena Allah ba da bai yawa sai cewa wa tsakin ulul azmi annabi ibrahim shi ke da matsayi na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu ibrahim muhammadu ibrahim musa kalimuhu fa isa fa nuhu hum ulul azmi fa to an dauka kashi da wannan sani da aka ba shi Allah ya ba sanin da ya ba mu da sanin da ya ba mu Allah ya sanya mu masu aiki ne masu sanar da ba
اللهم صل على سيدنا محمد